نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا لموضوع خطبنا السابق في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وقد ذكر المصنف رحمه الله أنواع العبادة وقد سبق البيان على الدعاء والخوف موضوع خطبتنا اليوم قول المصنف رحمه الله ودليل رجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيها الإخوة الكرام الخوف والرجاء جناحان يدعو بهما السالكون إلى الله تبارك وتعالى للوصول إلى كل مقام معمول إلا أن الرجاء فيه معمول ومذموم والمعمول رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجي لثواب الله ورجاء رجل أذنب لكنه تاب إلى الله واستغفر الله فهو راجي لمغفرة الله تعالى وعفوه وإنسانه وأورثته هذه المعصية انكسارا وظلما لله سبحانه وتعالى والمذموم رجاء رجل متمائل في المعاصي والذنوب تارك للعمل والطاعة وهو يرثو رحمة الله بالعمل فهذا هو الغرور والتمني ورجاء الكاذب ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب رجاء المامون في آيات عدة منها قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يهدر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون إنما اتقوا الله لباب وقد ثبت في سنة الترمذي وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان سماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وفي سورة الأنبياء بعدما ذكر الله عدد من الأنبياء ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين رب العالمين أموات أيتين ganin mun ɗan daga bayanin mu akan lamari mai girma mai muhimmanci ga dukkan ɗan adam shi lamarin tauhidi ɗan uwa a takaice ci gaba da maudu'in mu na tauhidi bayan ɗan lokaci da ba a yi ba ɗan uwa bayani ya gabata mun ambaci a cikin wanda ta na usulu salasa ya ambata mana ababen da ake cewa ibada da yawa mutane da aka ce ibada ko ko shirka ko bautar ma Allah suna ɗauka yin sujada ko ruku'i ga wani amma mun ji ababe da dama wanda suke duka suna matsayin ibada wanda ba a ma kowa sai Allah wa ɗaya daga cikin waɗannan ababe kawa wani Allah ka zama shirki kafiri wani shine hadarin tauhidi ko hadarin rashin sanin tauhidi za ka iya wayo ɗari kana da kai mai imani ne amma tun ka ba tauhidi cikin bayani ya gabata yan uwa lamarin tauhidi ba al'amari mai girma wanda Allah subhanahu wataala ya aiko da dukkan annabawa a kashi kamar tauhidi shi ne babban lamari kuma shi ne abin da Allah ya yaba a dukkan abin da muke na laifi kuma shi ne laifi da Allah ya dawo tawa a yanke ta ce na wajibi ne ga dukkan mu'mina ya yi kokarin karatun tauhidi ya yi kokarin sanin me tauhidi don duk shi ne jibo na rawa ɗan adam cin nasara duniyar nasara na ɗayawa mun sha bayani kan cewa duk laifin da kake a duniya tabbas alƙawari na Allah ba mai dawama a wuta matuƙa in dai ba shi da wuce kenan duk abin da mutum ya wuta in dai iya tauhidi to bai dawama amma idan babu tauhidi duk ibadar da za ka yi da shirka to ka yi da a banza ba ka fa'ida komai a gare ka haka yin wajibi ne san tauhidi in ma cikin ababen da aka ambata ni bayani a darasi da ya gabata addu'a tana cikin ibada wanda kuma tana cikin majibu wani ibada ni bayani alkhawf tsoro shi ma yana cikin ibada wanda yin bayani a yau shi ne magana a raja tambayin ne a raja in ma mai a raja ina ta kamna wannan ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala akan inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa duk mai kamnar gamuwa da Allah ya yi aiki aiki nazari kai yarda ya zama ibadar Allah da wani ɗanwa maganar tsoro daraja suna kamace hulunci ne wanda tsunmi baya tashi zai to duk wani baya mai neman tsira gobe kiyama don a same ta da tsoro kuma da kamna kana tsoro kana da faɗai wannan su ne ke ba bawa damar ɓangaren tsoro ya hana ka taka doka ta Allah ɓangaren ƙamna ya sa ka ƙarfin ibadar Allah don zatar samun alƙawarin da Allah ba masu imani ta haka kowanne ana so a same ta da su duk da cewa bayanin magabata a halin rayuwa ana so a rinjayar da ɓangaren tsoro akan ɓangaren kamna domin kamna ta kana kai kamar kai kawo ne amma ka ce lokacin da kuka shiga mugun hali ko iya hali rashin lafiya ana ana watar ya rinye da ɓangaren kamna ta Allah kamna rama ta Allah kamar jika Allah amma kowanne dole a samu bawa da wa'annan guda biyu idan ya san cin tsira duk bayi da kwarai ba wanda suka san tsara hatta da annabawan Allah ya samu wannan halin guda biyu a tare da su daɗinwa cewa a raja akwai wanda ake ma'ana akwai na ƙwarai kamuna akwai wanda take abin yabo akwai abin zire me kamuna abin yabo ya zamanto bawa ne wanda kana ɗa'a da Allah kana aikin da Allah ke so akan ko basira akan haske daga Allah kana hatar alƙawarin Allah na lada da zai bada kan wani aiki wannan ana son jirgin ibada da cikin kamuna samun rahama ta Allah samun alƙawarin Allah ya ce akwai ɓangare na biyu shi bawa ne mai laifi ya yi saɓa Allah ya taka doka ta Allah to amma wannan saɓa Allah ne Allah sai alta shi da tuba to ana ana buƙatar isiranto mai fatar rahama ta Allah mai fatar gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ziriri ne amma ziririn sai ya samu wannan bawon saddakawa da kaskantar da kai don wasu samu da yawa daga cikin bayan Allah na kwarai da ba mutanen kwarai bane ba kuma su ayyar sun waye gari cikin wanda ake koyi da su a duniya a tashin kiyama irin su kusa zarafin iyad irin su yadda aka kashe a dariya su wata tsarin su shan da ba na kwarai bane ba amma yanzu wa'azi ya zo musu sun kaskanta da Allah sun fara tsayarin Allah su cutar saboda wannan su wannan darga imani haka ne wa mutum ne iya yi saban Allah ya bar wannan Allah amma hawatar rahama ta Allah idan ya tuba da Allah ya kaskantar da kai da Allah zai iya komawa Allah ya karbe shi kuma ya sa cikin layin bayan shi na kwarai wani shi ta raja wani Allah ke bo akwai wani kamuna wani take abin zargi mutum ne domin gudu cikin sabon Allah bai tuba ba bai ba abin da Allah bai so ba wa amma tsiyawa ta rahama ta gobe kiyama Allah ta shiga aljanna kaga ce wannan wawa ne a kudu ko da shi a takaice wannan magana ta kamuna Allah subhanahu wataala ya yi yawa ayoyi na alqur'ani ya yi masu kamuna a wajen shi irin wani ayat Allah ta masu imani wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihad fi sabilillah wa'annan sune masu fatar samu rahama ta Allah kuma Allah mai gafara ne mai cin kai wata aya Allah na cewa shin wanda ke tsayawa cikin dare da rana yana ibadar Allah sallah dare da rana kuma iya hada mai dan tsoron ranar lahira da kamna ta rahama ta Allah ta gobe kiyama sun zo irin dungashi ba ba sa zawa daya dan wasu mutum wasu mamfin da zai mai labarin cewa Allah subhanahu wataala na cewa ya iya kirin ya ɗada matuƙa kakiyaye ta yi gamna a wuji na ɗan adam Allah ce zan gafarta maka duk irin abin da ke tare da kai ba na kula da girman laifinka in ji kana wata kana da Allah shi ne kaɗai mai gafara kuma ka kasance da kanta ka san kai bawa ne mai laifi da Allah zai ta'ala ka ba da kanta kai da gaske Allah ce matuƙa ka kuma garin Allah ce zan gafarta maka duk laifin da kake da shi Allah ce ba wala ubali ba na kula da girman laifinka amma dan haka zai mai wata mai wata ba masa Allah wata wata da Allah ke cewa ya dan adam inda za za ka yi zunubi zunubin ɗauke dangar sama a kai wanda su ya ce matuka ka zo ka ne mu gafara ta ni Allah Allah ce zan gafarta maka zunubi in je kana da fata a wajen Allah ka kaskantar da kai kuma kana neman gafara ta Allah subhanahu wataala alƙawarin Allah ne ce zai gafarta maka ba ruwan da laifi ya ce kuma ya ɗaya da inda za ka gama da ni ba ka yi ba shirka da Allah amma ka je duba ne da Allah da zai hima sewa amma ka je ba shirka da Allah kan bayan da ya gabata ɗazu duk laifin da kai in dai ba kai shirka Allah ba ko da Allah ba ta kuma da kamawa ƙarshe Allah zai gafarta maka Allah ta gidan ƙarshe za ka koma gidan rahama ta Allah irin wa al-muhim ba wa ya zama to mai fatar alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala amma in wa magana da ake ta tsoro ta kamna su biyawa wasu tsoro kan kama su kuma su saki ba sa iya komai don tsoron mutuwa wallahi da tsoron mutuwa shi da zaman sukuni ya lara tafiya komai alhali an wa abin da ba su awa ba amma ta nasa da kalama ta ce ya rasu da ayyun nasu aka yi su ta manzan Allah a mutane waye kowa waye waye kowa hankali waye rasu ya ce aka yi su ya ce alazina na ta ce akasan da mota zikiran ko asan da ma ba da wata istilada yace wanda ya koyayo annabi yace wanda ya yawan tana mutuwa kuma wa asaru ne ma da azab ko istilada yayi iya yawan tana mutuwa kuma yayi kowa kyakkyawan tattalin abin da yake bayan mutuwa kake nan kadda tsoro yasa ka kare ka kasa tobi a wannan shi matsala ce amma an san tsoron ya ba ka damar jajircewa akan neman tattalin abin da yake gaba wannan shine ake fata da dinne hankali ya zamanto tun da ka san dan uwa an ce dinne hankali ya san abin da yake duk wani a cikin wannan dukkan yiji ya san da cewa da babu kuma mun wani ba su an sami kowa iya jiran tashi kun babu lokaci yanzu gobe baɗi babu lokaci kowa yanzu wasu da ƙarfin sanda kai ta ke na ce me wannan tunani iya cikin halin tsoro a wani hali malukul mutu zuma a wani hali mala'ikar mutuwa da samuka cikin da'a da Allah cikin saba Allah an ce wannan kadai ga mai imani wallahi iya ta da magabata hankali irin wannan rashin sanin da ni zaka cika mun ga annabawan Allah suna roƙon Allah kyakkyawar cikawa haka yace wannan iya cikin babban rashin hankali da mai imani a hali da zai cika kai ne bayan cikawa a wani hali wani irin tashi za ka yi bayan mutuwa kai ne tambayar kabari ke jira baka sani wata amsa za ka ba mala'iku kai ne zaman bauta kake jira wani zaman ba sani ba shekara dubu dubu biyu ne Allah ka ɗaya sani ma'awa idan mutum ya yi mutuwa kyakkyawa a halin bakarai nisan kiyama za ta zo ko shi ne ma amma ai ba a san ba zaman zai kai kiyama amma duk wanda ya kyakkyawa cikawa ya rabu da duniya a kan imani hali na kwarai zai zama barzaku cikin kyakkyawan hali cikin rahama ta Allah amma duk wanda ya mutu a lokacin mutuwa ya mutu ba kan hali na kwarai ba wala in shekara na zai rayuwa ta barzakiya ya mutu zai da duniya zai rayuwa cikin muhimmin hali har tashin kiyama kaga wannan kadai zai ba mutum mai hankali tsoron a wani hali wani zama da shi kabari kuma kai ne tashi wani hali da tashi kuma da kajin wani a takaice dai wani a cikin tsoro wannan tsoron yakan sa mai hankali ya yi ƙoƙarin shiri domin abu ne a hili ba wani ɓoyewa lamarin Allah ba zalimai ba kan gona a abu na hakika da hanyar Allah da abin da ɗan ta yi alƙawarin Allah ne na rahama ta Allah jin ɗan Allah kuma Allah duka da alƙawari kuma ga abin da ɗan ta yi azaba ce kawo Allah ne kuma Allah ya biya ta da ya ke nan mutum ya rage da mutum kuma Allah ya baka zan tun daga nan sai ka shirya ma kanka a ina ɗin Allah taimake mu jira har Allah da ƙwarai. Amin.